ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب العين للتافع العين منين العين kambun baka maita sihiri ko menene hadisin da ya zo shi zai bayyana mai ake nufi a nan ko? in an ce kambun baka to menene kambun baka kambun baka shi ne maita? eh? menene? da za a ji insha Allah babu ludu'i min al'aini babin da ya zo na alwala in wannan kambun bakan ya samu mutum sai ya za a yi Allah ya warkar da shi rarrabe mai so zai zo a yi ina mana ba su fahimci akwai bambanci ba da maita da kambun baka da sihiri da menene da menene duk abin da za a yi a cutar da mutum ba shi ne ba? ko abin da za a amfanar da mutum kuma za a ce mishi mai takan maka mene da mene abin da ake nufi matsalar ko yaban matsalar da za ta faru abin da ake nufi shine da ya yi wannan yaban sai mai shi ya samu mai ya samu matsala to abin da ake magana kenan mai matsala shine in mutum aka yabe shi ya samu alheri shi kuma a ce a zo ya alwala a wanke shi ya samu lafiya sai wanda ya cutu shine ake ake ma magani ko ala wa haddathani yahya an malik an muhammad bin abi umamata ibn sahal bin hunayf annahu sami'a abahu yaqulu ightasala abi yace mahaifina yana wanka irtasala ya yi wanka amma abin da ya faru a lokacin da yake wankan shi ne abin ya faru salibin hunaifin bilharar fana za a tubbatan kanat alaihi da zai wanka sai ya cire rigarsa don ana wanka a kan riga ne sai jikin shi ko wa amir bin rabi'ata yanzuru wannan bawan allah amir ibn rabi'ata yana kallon ubana lokacin da ya tube ya cire rigarsa qala wa kana sahalun rajulan abyada hasan aljildi shi kuma sahalun farin mutum ne mai kyakkyawan jiki mai kyan jiki qala fa qala lahu amir ibn rabi'ata sai amir dan rabi'ata yace ma ra'aytu kal yawmi wala jilda azra yace ban taba ganin kaman yau ga fata mai kyau ga jiki mai kyau ba yabon sa yayi ko zargin sa yayi yabon sa yayi qala yace faw'ika sahalun makanahu yana fada shi sahal ya kamu da rashin lafiya zazzabi yana mai karkata kaman ba da zai iya tashi ba washtadda waquhu rashin lafiyan yayi tsanani fa'utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ukhbira sai aka zo aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa anna sahalan wu'ika cewa sahal ya kamu da rashin lafiya wa annahu ghayru ra'ihim ma'aka ya rasulullahi ba ba zai iya tafiya tare da kai ba yana nan kwance rai hannun Allah fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya mishi ya duba shi me faru fa akhbarahu sahalun billazi kana min shani amirin shi sahal ne ba shi labari ga abin da ya faru wanka zan yi na kwabe rigata sai da ya gani sai ya ce ga abin da ya faɗa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alama yaqtulu ahadukum akahu akan mai ɗayan ku zai kashe ɗan uwansa dan me ala barrakta me hana kai mishi ka sa albarka ala barrakta me hana ka sa albarka ka ce barakallahu fik ma sha Allahu la quwwata illa billah innal ayna haqqun to menene ayna yanzu eh kambun baka ko maita duk ya duk zai shiga nan duk zai shiga nan mayun da suke ai suna kallon mutum ne sai ga ransu ya ɓaci ko su ɓata ransu zafin hasada wa min sharri hasidin iza hasada mai hasada a lokacin da yake yin hasada akwai zafin da ke fita cikin hasadin ya harbi wanda ake ma hasadin shi yasa ce wa min sharri hasidin iza zarfun zarfun zamani ko ba makani ba iza hasada wa alwaktin da zai hasudu fi shi sa a lokacin da yake hasada din zafin hasada zai fito zuciya sai ya harbi wanda ake ba hasada din ba san me yake me kulla ba me fada ba to wannan me ake ce mishi maita ko kambun maka maye ne wannan eh wanda ka sani mayun da ka sani kafin ka yi karatu ba haka bane ba eh mayun da ka sani kafin ka yi karatu a lokacin za a ce aka ce mayya wata tsohuwa ce mai kaza kaza kaza ana ce ma budurwa mayya ana ce ma a'a tsofaffi tsohuwa ce mara kyan gani masu mugun aniya masu mugun hali ga ganta fuskanta da'iman a daure su ake ce mayu a lokacin da ake abin da ka sani kenan maita a lokacin an fahimta to min sharri hasidin zafin hasada shi ma in ya fito ya harbe shi mai kenan aka yi don baita ne an fahimta? eh saboda Allah barauke sai ce iza wannan zarfin yana da yana da mana yana da hasada shi kana wucewa a lokacin hasadan bai hasadan ba a lokacin da za ya tashi hasadan zafin hasadan zai fito daga zuciyar shi ya harbe ka ya harbe mai shi sai sa ce iza hasada eh wannan kuma wata matsala ce daban ya sani ko bai sani ba yanzu sa'alubin hunayf wanda ya yi ya sani ko bai sani ba to yanzu manzo Allah ya fada mishi ya sani ko bai sani ba ba ya sani ba yanzu yanzu za ce bai sani ba to in ya kuma ga abu ya yabe shi bai bice Allah bai ce Allah sa albarka ba me shi ba zai harbu ba zai harbu bai sani ba kenan ya sani ala barakta bai sa baka ce baka sa mishi albarka ba to shi yasa aka ce duk abin da ka gani ko yaro ne kai je Allah sa Allah barakallahu fi ma sha Allah la quwwata illa billah wannan sunan Allah da aka karanta sai karya mai can ko kambun baka sai karya ba zai yi aiki ba to ai ba hausawa ake ba yanzu da addini shari'a ake karanta manzo Allah na magana kana cewa hausawa ga abin da suke yi ba haka bane ba to shi yasa wannan shine aka karantar da bahaushe duk sa da tubarkalla ba shi kenan ba sai ce tubarkalla mana tabarakallah kenan mana in kace in an an kira sunan Allah sai karya wannan abin daga baki ne da ido ne daga zuciya ne sunan Allah ya karya ya fi karfin komai an fahimta so sai suwa to da na fada yanzu yarbawa nace suna fada ban ce hausawa abin da suke fada ke nan ba yana bacci ne yana gani eh shi yasa duk abin da ka gani ko yaro ne gani masha Allah yaron nan kaza kaza kaza kaza tabarakallah eh shikenan ba abin da zai same shi amma kai ka ai yaron nan kaza ka ai matan nan kaza ai wannan mutumin kaza ai yana da kudi ai yana wallahi za ta fishe mota ta je ta yi karo sai ta bugi sai ta yi hatsari Allah ya kiyaye an fahimta innal aina haqqun tabbas kambun baka ko maita yana nan ba ana nufin hakkun wai gaskiya bane ba daidai ne a'a yana nan yana faruwa tawadda lahu kai masa alwala to wace irin alwala hadisin da ke tafe zai bayyana irin alwalan da ake yi fatawabba alahu amirun sai tashi ya alwala din faraha sahalun ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama laysa bihi ba'su da ya alwala aka zuba mishi alwalan da zamu zo bayyana hadisin da ke baya shikenan sai farfado ya tashi kaman wani abu bai same shi ba suka tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta قال وحدثني عن مالك wannan sai a ce kambun baka kenan ko eh za a ce kambun baka za a ce maita abu ne da yake yana boye baka kai shi ba kuma gashi yayi tasiri yanzu ina ma nan sihiri sihiri abin da yake yana boye kuma yana tasirin shi na bayyana ana gani shine sihiri mai shi ya san da shi ko bai san da shi ba wannan matsala ce in aka zo ana bayanin kambun baka sai a ce wani ne shi kuma haka yake watakila ma bai sani ba in ya yabi abu sai illa ya samu abin illa ta samu abin to yanzu wannan da imamu malik ya kawo mana ya sani ko bai sani ba yayi to da manzo Allah ya faɗa masa bai sani ba yanzu ya sani shikenan shikenan sai ya zama ba shi da kambun baka yanzu da ya sani kana sani sai kambun baka ya tafi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة عن أبي أمامة بن سهل ابن هنيف أنه قال يتي رأى عامر ابن ربيعة سهل بن هنيف يغتسل أي قلنا يا يغتسل يا غنش ينا وانكا وانت اغتسل فعل ماضي يغتسل فعل مضارع أليس كذلك؟ فقال سيتي ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ ينا فدا فلبتا شيكي سي يكامو دا رشن لافيا فلبتا سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل سي أكذو أكفر منذ الله كتي يا رسول الله يا منذ الله صلى الله عليه وسلم هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه ya manzo Allah ga Salim bin Hunayfin wallahi ba ya iya daga karshe yana kwance rai hannun Allah faqala hal tattahimuna lahu ahadan me manzo Allah ya tambaya akwai wanda kuke tuhuma kuke zargi da wannan akwai wanda kuke zargi da wannan me yiwa me kan buka an san shi ai ba haka bane ba wa kuke zargi da wannan abin da ya faru قالوا نتهم عامر ابن ربيعه muna zargin amiru dan rabi'a mana sun san shi da wannan kenan ko ko mu sun san shi ko ko abin da ya faɗa ɗin shi muke zargi ba kowa ba qala fada'a rasulullahi sallallahu fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amir ibn rabi'a shi manzo Allah ce aktahu da amir ibn rabi'a sai kira shi fataghayyaza alaihi manzo Allah ya fushi وقال سمن زو الله ce alama yaqtulu ahadukum akahu akan mai dan uwanku zai dan ku zai kashe dan uwansa ala barakta me hana ka sa ka sa ka sa mishi albarka ka ce tabarakallah ma sha Allah la quwwata illa billah to kana kira sunan Allah maita ce sihiri ne kambun baka ne ko menene sunan Allah ya fi karfin komai ya karya shi kenan ya ragargaza shi kenan اغتسل له wance ce tawadda lahu wane ce igtasil lahu to wannan ke nuna cewa ba alwalar da ake in za a yi sallah aka yi ba shi ce faghasala amirun wajhahu wa yadayhi sai sai kawo mazubi sai wanke fuskarsa da hannayensa guda biyu yana zuba a cikin mazubi din wa mirfaqaihi wa rukbataihi wa atrafa rijlaihi wa dakhilata izarihi wajen dakhilata izarihi malamai suka yi fassara da yawa karshe abinda ake nufi dai lokacin da zaka daura kwarjalle ko mace za ta daura zani sai gefen zanin ana kulla mishi wani abin da za a ja kaman balaka shine da shi za a kama a kulla aka ce shi ake nufi sun faffadi abubuwa da yawa fi qadahin a cikin mazubi kuma subba alaihi sai aka zuba mashi wanda ba- yake kwance ba shi da lafiya din faraha sahalun ma'an nasi laisa bihi ba'su shikenan sai gashi bayan ya fadi ya suma shikenan gashi ya tashi za a ya warware ta za a tafi da shi kaman wani abu bai same shi ba sunan Allah kenan eh shi yasa manzo Allah ce la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah Mm. a wai ma sha Allahu za a faɗa ɗin manzo Allah ce ala barakta ala barakta adamiru yarji wa ilaman shi ne kan bambaka ya shi ne ta karya abin a kira sunan Allah shi yasa ake koya ma kowa in ya sani ya fada in bai sani ba uwar wannan dan wannan yar in ba a fada ba sai uwar ko wanda ke kusa ce masha Allahu la quwwata illa billah Allahu akbar ala fadik haka laraba suke cewa masha Allahu la quwwata illa billah shikenan magana ta kare ba abin da zai samu ko mota ce sabuwa ka mota ke kai motar nan tana da kyau kafin ka kai inda zaka sai kai karo ko ne buge ma danja to shi yasa yana fada sai ka ce masha Allahu la quwwata illa billah yace walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah alaysa kadhalik yace wanda ya shiga ya ga al- manzo Allah- wanda ya ga wani wani- wata dukiya ko wani arziki ko wani alkhairi nashi yace ma sha Allahu la quwwata illa billah wani sharri ba zai same shi ba insha Allah babu ruqyati min al-ayn babin da ya zo na yin ruqya daga al'ayin in kun ce wancan kambun baka na kuma ce babu ruqyati min al'ayin to da me za za a fasara al'ainu nan to za mu karanta mu ji ko قال حدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب- bibni ja'afari ibni abi talibin an shiga an shigo wajen manzo Allah da dan Jafar ko ƴaƴansa fa qala li hadiratihima sai aka ce ma wanda ke renan su mali arahu ma zari ayin me yasa na gansu ƴaƴan Jafar ga sunan duk sun rarrame haka ba karfi kan ge sun sun rarrame haka fa qalat sai ta ce fa qalat hadinatihuma sai ta ce ya rasulullah innahu tasra'u ilaihim al'ainu ai waɗannan suna saurin kamuwa da ko kambun baka ko kallo ido da baki da ido duk suna yi fa tasra'u ilaihima al'ainu kambun baka ko maita na gaggawan kama su waɗannan yaran ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أننا لا ندري ما يوافقك من ذلك ba komai ya hana mu mu yi musu rukuya ba ba mu san abin da za ka yarda da shi ba mu je mu yi rukuya ba ka yarda da shi ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama istarqu lahuma ku yi musu rukuya ku neman musu rukuya istarqu as-sin wa ta'al talab ku neman musu rukuya fa innahu saboda shi yadda al'amari yake tabbas law sabaka shay'un al-qadara la sabaqatuhu al-ayn da akwai wani abin da zai tsere ya riga a kadara da al'ainu ya riga kadara an fahimta wannan mai ake nufi da al'ainu a nan zai kama zai yi kambun baka zai yi maita da ido zai yi ko menene halawa haddasa ne an malik idan nan bata ce ga waɗanda suka yabe su ko suka faɗi wani abu ba sai tasrau ilaihi mal'ain aini na gaggawan kama su قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله يشرك إلى أم سلمة ما تم منذ الله صلى الله عليه وسلم wa fil baiti sabiyun yabki a gidan akwai wani yaro yana kuka fa zakaru lahu annabihi al'ain yaron na kuka yana kuka aka ce menene ya faru yaro ke kuka sai suka ce al'ainu ne ya kama shi to me ake nufi al'ain nan maita da ido ko da baki don ba sai wani ya yabe shi ba قال عروة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم da suka ce aini ne kama shi manzo Allah cewa kuke zargi waye mishi ya fada kamar wancan bai fada ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala yace ala tastarquna lahu min al-aini ba za ku yi mishi ruqya ba ku yi masa rukuya kenan sai ya kashe sai ya kore al'aini din sawa'an an fasara al'ain da kambun baka ko maita ko min sharri hasidin iza hasad babu ma ja'a fi ajril maridi babin da yazo na ladan da mara lafiya ke samu in Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya yayi hakuri hakuri baya hana ka nemi magani fa ma'anan hakuri anan zaka nemi magani amma ba za ka kai karan Allah zuwa wurin wani ba ka san Allah ne kaddara kuma shi ne kaɗai zai iya ya raba ka wala haddasa ne an malikin an zaid bin aslama an atai bin yasarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza marida al-abdu in bawaye rashin lafiya ba asallahu ta'ala ilaihi malakaini sai Allah ya aiko masa mala'iku guda biyu, faƙala sai ce, Unzuru ma za ya kulu li'uwadihi ku shaurare shi me yake bi zai faɗa masu wa dubiyarsa. Fa'in huwa iza ja'uhu hamidallah wa asna alaihi in an zo masa dubiya ya gode ma Allah, ya yabe shi, rafa'a zalika ilallahi azza wa jalla. isu ɗaukaka wannan sai ma Allah madaukin sarki ai bawanka ba shi da lafiya da aka zo dubiya ya gode maka ya yabe ka wa huwa a'lamu kuma alhalin kasancewa Allah ya fi su sani su mala'iku fa yaqulu sai Allah ya ce li abdi alayya in tawaffaitu an udkhilahu aljanna na yi mabawa na alkawari in na kashe shi cikin wannan rashin lafiya in ya mutu zan sa shi aljanna mahallu shahid kenan babu ma ja'a fi ajril المريض أين محل الشاهد وإن أنا شفيته إن كما نورك الدشي بمتبا أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته in ya mutu sa shi aljanna in bai mutu ban sa in ba in canza mishi nama da jini da menene da menene in kankare masa laifuffukansa Allah ya kiyaye قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة عن أروة بن الزبير أنه قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ناجي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تنافى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها duk wata cuta da wani rashin lafiya da ya samu ko da kaya ce ta soke shi sai Allah ya saka masa au kufira biha min khatayahu ko a kankare masa zinubansa da wannan bacin ran da ya samu la yajri yazidu ayyuhuma qala urwa yazidu bai sani ba wace kalma aka yi amfani da ita قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن ابي صعصع انه قال سمعت ابا الخباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه وفي رواية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وأن رواية مالكة من يريد الله به خيرا يصب منه duk wanda Allah yake nufin shi da alkhairi sai ya dan taba shi ko ciwon kai ko zazzabi ko wata hasara ko wata menene ba haka ba ne ba الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر فقد kana cikin duniya ne akwai abubuwan da ba za ka iya fahimtar su ba sun fi karfin hankalin amma da za a yayi a kwaye abin da ke cikin kwakwalwa abin da duk abin da gani sai ka ce tabbas Allah adili ne Allah duk abin da Allah ya yi daidai don ka gani da kanka ko kuma Allah madauki sarki ce ƙullai yusibana wai mai kenan eh ƙullai yusibana illa ma kataballahu lana laka alaika abu guda biyu ne alaika mai kenan ana bin ka bashi laka naka قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا duk abin da ya same mu abin da Allah rubuta mana ne na alkhairi ba wai sharri bane wa sharru laysa ilayka ba haka bane ba illa ma kataba Allah lana kalmomi laka alayka ko banki kaje laka wai me kenan alayka akwai littafi kitabu allamat duk lami da ya zo a cikin larab cikin kujera kowanne da ma'a za a bayyana wa gamanin shi allamat wannan lami ga abin da ke nufi wannan la ga abin da ke nufi wannan la ga abin da ke nufi ai an ji manzo Allah ce duk wanda Allah ke nufi shi da alkhairi zai dan taba shi kadan ko yaya قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنلوك موت سياكي فقال رجل هنيئا له شيء ما دلار مات ولم يبتلى بمرض وانا يجد ديامت بأتبع جربا سدوان رشي الله فيها با. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يمزم زينون أم سيتي ويحكا miskin da kai kaitonka wa ma yudrika law anna Allah abtalahu bi maradin yukaffiru bihi min sayi'atihi baka sani ba da Allah ya jarrabe shi da wani rashin lafiya wannan zai kankare mishi duk laifuffukansa abin da kake gani ya zama mishi alkhairi ba lalle ne ya zama mishi alkhairi ba eh babu ta'awuzi wa ruqya fil maradi babin da zo na tawaida ta'awuz kenan war ruqya da yin ruqya fil maradi a cikin rashin lafiya ko zazzabi ana hadathani an malikin an yazid bin khusayfa أن عمرو بن عبد الله بن كعب ابن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي قال عثمان wa bi waja'un kad kada yuhlikuni yazo wajen manzo Allah ce ina da rashin lafiya kirsi halakar da ni qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace imsahu bi yaminika sab'a marratin wa qul a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu qala فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم yace sai manzo Allah ce ka fadi wannan kalma ka shafa a wajen imsahu bi yaminika sab'a marrati a'udhu bi kalimati Allah sai ka shafa a wurin su bakwai yace yana fada shi samu lafiya to shikenan an samu lakani kenan gidan bacin ba ta lafiya ki kaza yaro ba shi da lafiya i kaza kaza ba tun daga ya samu lakani daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karfin imani ne fa karfin imani ne yanzu panadol karfin panadol ke warkar ma ciwo kai karfin panadol ne wa yake warkarwa Allah madauki zargi yake yi panadol sababi ne ko amma warakar waraka tana ga Allah madauki sarki sai Allah kaɗai shi yake warkar da mutum to amma ƙarfin imanin mutum shi ne imanin ƙarfin imaninka yana kan maganin ciwon kai isa da zaran kaji ciwon kai shi ka tuna da maganin ciwon kai ka manta da wake warkarwa ba haka bane ba eh matsaloli na ba ai dole sai an tarbiyyantar da wannan imanin ai mata mau duk kuna haddasa na hannari din mantawa ake yi awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani karamar magana ce wannan ya ce to in ba haka ba malam mai lahallari shi lafiya ba shi da lafiya ne da zai ce awwalu ma yajibu alal mukallafi mai mago ya ce yayi imani ya san da wa yake magana da wa yake magana mumini ya ce tasihu imani saboda ya san kai mumini ne musulmi ne amma ya san imanin naka akwai inda ka ɗaɗɗauko su akwai abubuwan da suka zo suka gurbata maka su ya ce tasihu imani a gyara imanin akwai me? to me maganin tsatsa a goge tasihu imani in aka inganta imanin aka goge imani ya samu saiti wallahi abubuwa da yawa da suka fi karfi ka suka zo ka fi karfin su abubuwa da yawa sai ka fi karfin su ba abin da zai baka tsoro ba abin da zai baka tsoro sai allan da ya halicce ka ma asaba min musibatin sai ce me illa bi iznillah wa man yu'min billahi alqur'ani ne wannan aiki wa man yu'min billahi yahdi qalbahu قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا اشتكى منظر الله يكسن تنجيك مدى رش اللافية يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث شيء كرن تقول أعوذ برب الفلك قل أعوذ برب الناس شيء شاف يشافى جكين شده هنوش من البركة قالت nana aisha ta ce Allah ya kara mata yadda falan mashtadda waj'uhu da zazzabi yayi ma manzon Allah tsanani kuntu ana aqra'u alaihi wa amsahu alaihi bi yaminihi raja'a barakatiha sai ta ta karanta sai ta dauki hannun manzon Allah ta shafa a wajen saboda albarkan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرتها بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي سيدنا أبا بكر يشكو جنة عائشة باتل الافية ويهودية ترقيها وتبا يهودية تنام ترقيها فقال أبو بكر ارقيها بكتاب الله كما ترقيها على القرآن تو يا زعتي بابا يهودية ترقيها على القرآن kitabin lahi aka ce kitabun lahi zai dauki alkur'ani zai dauki mai a taura shi ne malamai suka shiga suka yi ta bayani suka yi ta bayani suka ce sai na bakar yana son ta musulunta ne sai ya ce ta yi da alkur'ani inda ta yi da alkur'ani ai za ta musulunta mai yiwa ya ja imanin ta ta musulunta aka ce bi kitabin lahi watakila sunan nakin allah da ke cikin attaura maganganu dai da suka yi amma dai ai mun san kissan abu huraira da matarsa ko ko an manta an manta hissa abu hurairar da matarsa an manta kenan to ne ai ne Mm-hmm. tun matsaloli kenan da suke faruwa wai za a iya mai kula da mara lafiya yana mishi abu na bid'a shi ya ce ma bid'a yake yi shi ya ce ma bid'a yake yi duk da ake fada ce ai wannan ahalus sunna ne wannan dan bid'a ne wannan sunna ne ka taba jone ya ce dan bid'a ne dan bid'a ne ai ba zancen ba sa fada ba ne kai ne kake cewa yana bid'a shi me yake yi daidai yake yi abin da ya tashi a ciki kenan abin da aka koya masa kenan abin da to inda matsalolin suke kenan yaya za ka yi ka gyara abu yaya za ka yi ka gyara abu tun da kuke ta faɗa da su a wani abu ya canza ba abin da ya canza sai tashin hankali sai tashin hankali da aka zo daren hadisi kuma ana nuna muku yadda za a tafi ku kanku waya abubuwa maka waya abuwa kuma su jimala yanzu kana goyon bayan yan tarika kana goyon bayan yan siyasa da sarakuna da meye da menene ba wanda ya taba gani na kofar gidan sarki sarauta sarauta masu sarauta ko masu siyasa ko yan masu tarika ko menene da menene sai ka san mafarin abu sai ka san yadda za ka waro ka gyara shi in baka san yadda aka yi abu ya shigo nan ba ya za a yi ka fitar da shi ina za ka bi ka fitar da shi ko fahimci maganarsa ko wanda ke kula da mara lafiya yana masa abubuwa na bid'a za ka yi nuna mishi sunna saboda wannan shi ya ce ma bid'a nake yi balle ka nuna mishi sunna shi ma wajen shi sunna yake yi daidai yake yi sunna ka tafi sunna su ce to kai ne wajen ka wanda yake sunna shi abin da yake yin shi ma daidai ne malaminsa ya koya masa kuma malaminsa ya fi ka a wajen shi ba haka bane ba yaushe zai bar abin da malam ya faɗa mishi zai ɗauki abin da kai bai amince da kai ba ma tukunna ba haka ake yi kana kallo abu hurairar jiya mahaifiyarsa suna take ko bida a to kafirci ma take yi in ya zo ya ce hajjiya ki karbi musulun kaza sai ta faɗi abubuwa sai hankalin shi ya tashi bai ji daɗi ba zai ce ya manzon Allah na fada ma mahaifiyata babata ta musulunta ga abin da take ya manzon Allah ka rokan mata Allah ka yi mata addu'a sai manzon Allah ya mata addu'a ta musulunta ko masu musulunta ba mutum yana da mahaifiyarsa ta su fata shekarar saba'in tamanin a ciki wa'yan abubuwa ta tashi a ciki uba ya mutu a ciki miji ya mutu sai ka zo Allah ya waye ya fi sa ka fahimci ka fahimci ga inda hanya take ga littafai sun bayyana shi da zai hajjiya duk wayannan abubuwa ba su da kyau bar su ga sunna ga wabilu sai buku eh me kaga kai da kai to ka gani ko saboda ba a biyo hanyar da za ta iya fahimta ba a to kuskure alhaji akan kuskure ya mutu kenan ko ubanka kenan iyaye mu akan kuskure kenan suka mutu ko suka musulunta ko kaza kaza kaza kaza ko to yaya za ka yi sai ka zo ka samu wannan ga manzo Allah ji a hajjia ga wannan a rike wannan ana yi a rike wannan ana yi a ƙara ana yi ana na ana na suka ce to a rike wannan wancan ajiye shi za a fahimci juna ko ba za a fahimci juna ba a ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya wallahi sai kawar wurance duk ka ɗora wannan eh so abubuwan da ake yi a hankali a hankali abinda ya shiga shekara 60 ana yin tana yin abu ubanka haka yi kowa haka yake yi kuma akan haka aka mutu yau za hajiya wannan kuskure ne bid'a ce rabu da su ga wadda wannan kalmar da ka faɗa ka san nauyin wannan kalmar ina ma na wannan kalmar ina ma na wannan kalmar mana mai gidan ya mutu kafiri ubanta ya mutu kafiri wane ya mutu kafiri wane ya mutu kafiri a to sai kai kadai ka shiga aljanna sai a hada da kai sai sai ta ce ka tafi kama mutane to lokacin zaka sa ta rike wannan ma abin sosai ta buɗe amma a hankali kana mata addu'a kana roƙon Allah hajjiya kaza kaza kaza kaza kaza duk wanda ya kula da rayuwanka zai shaurare ka a cikin abin da baya so addinin musulunci da ya zo bai ɗora maka sallah da azumi ba tun daga ran da aka haife ka ba fa daga ran da aka haife ka ya wajabta maka sallah da azumi da zakka da haji shekara ɗaya kan biyu kana shan nonon mahaifiyarka ba arzikin Allah kake ci ba ta zo ka girma nonunan baka shan nono Allah ya rufe guda biyu din sai buda maka ka ci shinkafa ka ci tuwo ka ci menene da menene baki ɗaya har sai da ka girma ka kai inda za ka iya haifar kamar ka ka balaga ke daga ranna aka ce to yau mala'iku biyu suna tare da kai iya rayuwarka wannan zai zo nan za su je wayannan za su sauku komai ya zama wajibi a kanka yau amma shekaru goma sha na wannan kana cin arzikin Allah in ga dama ka yi sallah ga dama ba a wajabta maka ba rashin wajabta maka da ba ya hana a baka abinci shine rububiyya rububiyya kenan wani ba amarike ne ya musulunta ana dalibai jan wannan yazo ce kai sallah wannan yazo kai sallah wannan yazo ce yau ka karya kuwa ka samu abin karyawa ba ya tambayar shi ma sallah azumin ka karya yau wata kai sallah ce ya kake damuna da sallah ka taba tambaya na na ci abinci ka taba tambaya ta na karya ka taba tambaya ta na karya yanzu mai tambayar shi sallah laifi yayi aibi ne to me yasa magana sa bata samu shiga ba bai kula da rayuwar mai shi ba baka kula da ci da shan shi ba ba kula da lafiyarsa ba ba kula da sai kai sallah kai sallah ba haka bane ba kowa yana tashi ne da zafin kai ka tashi unguwanku liman na limanci tun ba haife ka ba ka zo sai na ci kenan ku kun zama yan sunna yan minata bid'a kuma kenan za ku sai a zo da karfin siya ana son a tursa san mutum yana limanci a ce bai iya ba yanzu a koya mishi da aka yi an ci nasara haka suke yi ai yanzu sun je sun ji karatu karatu tuka menene da menene da menene ma yi ba su iya tun ba haife ka ba yake yi masallaci yake shi ya rike masallacin har aka haife ka har ka zo ka girma ka yi karatu to shi kenan shi kenan shi arne ne abin da yake ba aiki yake yi ba sai ka mutunta aikin shi tukunna ka ba shi hakkin shi kenan ka mutunta hakkin shi wannan kurakuran da kake gani kai ka gansu waye ga shi fa in ya san kuskure ne zai tsaya har a haife ka ka zo kai kai masa gyara ya kai ka gansu kurakurai shi daidai yake gani kuma ya shekara nawa yana yi ba wanda ya ce masa kuskure ne kowa mara masa baya yake yi yau da ka zo kaga kuskure kaga kuskure ba ka iya gyaran kuskure ba sai kai ma ka yi kuskure haka ne sai kai ma ka yi kuskure mun za mu yi tahajjudi za mu yi tahajjudi wajibi ne sallan tarawihi ma wajibi ne a yi sallan tarawihi a ma'ana kuna faɗa sai ce su kuna son ku yi masa juyin mulki kai tsaye abinda zai fahimta ke suka sha wahala nan ana yin haka can ana yin tumalan ya za mu yi aka ce yadda za a yi ku samu mishi shinkafa buhu ɗaya da atamfa turmin atamfa da riga da kuɗi ga shi aka ramakan Allah ku yabi aikin shi wallahi haka aka yi da kan shi zai ce yara ku zo ku yi sallan ku an yi ko ba a yi ba ga wanda suka yi sun tashi da zafin kai tun ba haife ka ba yake limanci sannan yanzu kai ne kaje kai karatu wajen malaman ka su suka iya shi bai iya ba ana tare ma loko kaza ka haka mutum zai wallahi malam alhaji ne wai baya son aske gemi wai baya son tsayar da gemi sai ya ce je kaka aske ba dai gemi ba baya so to baya son gemi din nan ina ma'anan shi ubanka bai aji gemi ba ana ajewa sai kai ka zo da katon gemi a gida ya za a yi ba na ka ce alhaji kuskure yake yi da yake arzige min shi abinda kai baka fahimta ba kenan ba haka bane ba kuma gidan shi ne matarsa ne ƴaƴansa ne duk har yaushe ma aka haife kai sai ka zo da katon gemi ka tashi ka ɗauki littafin ka za ka masallacin malaman ka je ka jiyo karatu shikenan ka askira in ka bar gemi kai ma ka zo gida shikenan alhaji bai bar gemi ba kai ka bar gemi da ɗayan ku yayi daidai ɗayan ku yayi kuskure ko da lalle ne sace dukkan ku kai daidai ko duka ku yi kuskure ɗayan ku yayi daidai ɗayan ku yayi kuskure ba haka bane ba to a nuna min waye zai iya fahimtar da alhaji yaron ki shige da gaskiya waye isa waye isa haka ake ta fama in a unguwa in ya gaje ka tsayar da gemi ya ce sai fushi da kai zai yi fada da kai dole ka aske da ubanka kuma ya fushi da kai ko tuntu bai kai a unguwa sai a ce mai baki ne kana tafi baki ne kai ma ba za ka ji daɗi ba za ka zo ma kana jin haushin gemun kai ma gemu ya zama maka masifa ya zama maka bala'i aske gemi kafirci ne eh a haka ce kafirci ne muna magana ne kan kafirci da rashin kafirci ba mu ce barna ce ko gyara ba hausar da aka yi kenan ba kafirci ba ne ba ko sa'annan ku zauna lafiya da mahaifinka ba shi da muhimmanci kai za ka yi masa biyayya ko shi zai maka biyayya dole kai ka yi masa biyayya ko kai ba ka isa ka tilasta shi ba to tun da ya tashi aske gemu yake yi kai kuma sai ka zo ka tsayar da katon gemi kana shigowa gida mahaifuwa kana gani kowa na gani shi ma yana gani yana jin ba daɗi mana ɗayanku ya yi kuskure ɗayanku ne daidai kai kanka ka yake hukunci yanzu waye kuskure kai kai suka ce alhaji ya yi kuskure ai sai a hankali ake gyara abubuwa ai a hankali ake gyara abubuwa akwai wanda a sai a yi zurfi haka nan to ya za a yi hajja ai ga wannan abin gashi nan manzon Allah ya ce a ƙara kara ce a jefar da wancan yawwa a ƙara kan wancan eh haka ake yi ka zo ka tarar da ta tana yi tana yi kafin ta haife ka kai ka bata kai ka saka ta ga shi hajji a ƙara kan wancan wannan ayi shi ma ba dama manzon Allah ne ce tana yi tana yin wancan sai ta zo ta yi wannan sai ta ya fi sauki kuma ya fi ƙara hasken imani ana ana ana ana nan to ajiye yanzu wa'ancan sai ki dan ajiye su tukunna ki ci gaba da wannan cikin ruwan sanyi za ta ajiye sai a tafi ka dora ta kan sunna ke amma in ka zo za ka dora ta kan sunna kai ma kai bid'a komai ya gama lalacewa an fahimta to in yazo yana ma kuka ya ce uban shi yana ta masa fada yana mai tashin hankali don ya bar gemu ya ce wallahi sai dai ko ya aske gemin ko ya bar mishi gidan shi zai ce je ka kakka aske gemin ko mene sunna ce sunna ne gemu to kayi bid'a kai ma eh kai eh yayi me ah yayi kuskure ma ba zafafa bane kuskure ne wannan kuskure ne saboda da'awa tana bukatan ilimi da hikima akwai ka'ida da aka ce irtikabu a kafin dararai ne ja'izu cuta biyu suka zo da babba da karama dole a ɗauki ɗaya a ciki shari'a ta baka izini ka ɗauki mai karamar cuta kamar ka kauce ma babba ba ana nuna cewa wannan ya cutar ta zama daidai ke da ba a'a ya fi maka sauki ne an zama maka abin da ya fi sauki ne an fahimta babu to lokaci ya cika ko da saura ayyuki za mu yi za a kara sako babu ta'adatul marid mara lafiya ya nemi magani ya nemi magani ka je asibiti ko ka je dispenser ko ka je menene da menene kada ka zauna ka ce ba za ka nemi magani ba wanda ya saukar da cuta shi ya saukar da magani kuma ya baka izini kai magani qala haddathani an malikin an zaid bin aslama anna rajulan fi zaman rasulillah sallallahu alaihi wasallam asabahu jurhun fahtakana jurhu dama miki ya same shi kurji shi kurjin ya cika da ruwa jini wa anna rajula da'a rajulaini min banin anmar sai ya kira wa'ansu mutane biyu cikin bani anmar فنظر إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما في سكرية وأي منظر الله يفتح مسيتي أيكما أطب سوبي منظر الله وانيني أتكنك يفي إيا لكتنشي وانيني غنين لكتنشي يفي أيكما أطب وانيني يفي إيا لكتنشي فقال أو في الطب خير يا رسول الله yanzu ka ce ya manzo Allah akwai wani alkhairi ne cikin likitanci akwai wani alkhairi ne cikin likitanci za ku ya manzo Allah tauhidi ke dauko faza'a mazaidun anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah ce anzala dawa'a allazi anzala al-adwa wanda ya saukar da cuta shi ya saukar da magani duk wata cuta Allah ya saukar da maganinta ka sani ko ba sani in ba ka sani ba wani ya sani aina mahallu shahid aina mahallu shahid min alhadis ayyukuma atabbukum anzala ad-dawaa allazi anzala al-adwaa la yasluha an yakuna mahalla shahid yasir qala wa hadathani an malikin عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن سعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدبحة الدبحة مرض في الحق حلق وتشوتاش الشوتات كما مقوغر متنحك فمات da ya lalace ya mutu قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة اللقوة دواء داء يصيب الوجه رشل شوتاتي دتكي كام فسكا متو ورقيا من الأقرب كما أي مشي رقيا دقا حرب قنامة باب الغسل بالماء من الحمى الغسل بالماء أو الغسل بالماء الغسل abin da nasa ya zuge na alkhasul ina ma na alkhasul a wanke ina ma na alkhasul ayi wanka abin da ake nufi shine zazzabi yana sa zafin jiki kishiyan zafi sanyi zafin jikin aka zuba ruwan sanyi aka wanke shi zafin yayi mai ya sauka sai mutum ya samu lafiya قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها أسماء بنت أبي بكر إن أكاو متمتشيبات لا فيها تناززبي سيت تدعو لها سيت إن أنت كيمة الدعاء أخذت الماء فصبته عليها بينها وبين وجهها وج... in aka ce ga ta nan ki mata addu'a sai ta ɗebi ruwan sanyi ta fesa mata a fuskanta kafin addu'a kenan وقالت تتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء أي من ذو الله ينا أمرت مدى مسنية يزاف ملاريا كوزا زبي دروا سني قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من ذو الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الحمى تبس زبي min faihi jahannama yana cikin numfashin wutan jahannama ne fa abruduha bil ma'i ku sanya yawan nan da ruwan sanyi qala hadathani malik an nafi'in an ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al humma min faihi jahannama fa atfi'uha bil ma'i alaysa kadhalik babu iyadatul marid wat tiyara babin da ya zo na zuwa dubiya war mara lafiya ko da kuma a tsiyara camfi camfe-camfe kenan ko قال حدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي إذا عاد الرجل المريض إمتن ya je dubiya ya ziyarci mara lafiya khadatir rahmati ya kusa a cikin jin kai cikin jin kan Allah rahma ta Allah kamar yadda mutum ke kusa cikin eh, ninkaya cikin gulbi cikin ruwa hatta idza qa'ada indahu qarrat fihi in ya zauna wajen mara lafiya sai wannan jin kai na Allah rahama ta Allah sai ta tabbata akan shi au na hawa haza ko makamancin haka قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي لا عدوى ولا هام وفي رواية ولا هامة ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء فقالوا يا رسول الله وما ذاق وما ذاك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى لا عدوى ولا تيرة باب حرب don wani ba shi da lafiya ba za ka iya harbe shi da rashin lafiya ka ko wani ya harbe wanda rashin lafiya ce babu wannan wala hamma ya aka rurrufe an gama ne dama wannan wannan hadisi an sha karanta shi ko wala tiyara wala safara babu camfi da watan safar an faɗi wani wannan wala yahullu al-mumridu ala al-musih to sai kuma zo Allah ce mara lafiya kada ya je ya sauka wajen mai lafiya to kuma an ce la adwa to ina ma'anan wannan kenan wal yahlulul musihhu haythu sha'a lafiyayye ya je sauka inda ya ga dama fa qalu ya rasulullahi wa ma zaka yaka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa haka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innahu adha ai mara lafiya in ya je wurin mara lafiya kazanta cuta da me da me da me da me kamar yadda aka yi bayani cikin buhari cikin muslim cikin tirmizi cikin mene da manzo Allah ce la adwa wala tiyarata wala safara wala hama firra min al majzumi firaraka min al asadi to aka ce ba harbi to kuma aka ce ga guji mai cutar kuturta to malamai suka yi bayani baki daya akan wannan abin abin da ya danganci aqida da abin da ya danganci mustalah al-hadith ma'ana abin da ya danganci ilimin hadisi Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man 'adayta tabaarakta rabbana wa ta'alayta وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Huh?